الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده سبحانه على نعمه وآلائه وأثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع, وأخلع ولا أتركه وأترك من يفجره أرجو رحمته وأخشى عذابه إن عذابه الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح, ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله أفضل زاد عباد الله حينما يتحدث الناس عن العظماء ويتحدث الناس عن عن الزعماء ويتحدث الناس عن أولي القوة والسطوة والعزة والجبروت ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون ولا يعلمون ولا يدركون ما لله عز وجل من عظمة بالغة هي أولى وأحرى أن تذكر وهي أولى وأحرى أن تسطر وهي أجل وأعلى من أن يحيط بها علم عبد ولكن العباد يتطاولون في هذا المقام فما بلغوا فيها من الثناء على الله عز وجل والإخبات والانقياد والإذعان والتسليم له بمقدار ما أثنوا وأجابوا واستجابوا حمدا ومحمدة ومنزلة عظيمة إن الكلام عن عظمة الله أيها الإخوة الكرام كلام من عباد الله الفقراء عن ربهم الغني وكلام من عباده الأذلاء عن ربهم العزيز وحديث من عباد الله المساكين عن ربهم الجبار وحديث من عباد الله أولي المسغبة والمسكنة والمتربة والذلة والفقر والحاجة والانكسار إلى الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى الله الله نور السماوات والأرض إلى الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إلى الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها إلى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل إلى الله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وهو على كل شيء وكيل إلى الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم إلى الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو حديث عن الضعفاء والأذلاء والفقراء يتحدثون ويتكلمون عن ربهم الغني العزيز القوي الجبار المتكبر له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar kullum muna jan hankalin junanmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka lalle fiyayyen guzuri a wannan duniya shine guzurin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da bin su sau da ƙafa da kiyaye a aikata abin da Allah ya yi umarni a kuma nisanci abin da Allah maɗaukaki ya yi hani a kansa bayan haka ya ku bayan Allah tattaunawar mu ta yau tattaunawa ce ba irin kowace tattaunawa ba yayin da mutane suke magana a majalisinsu a wani wuri da ya haɗa su a wata tattaunawa da ta haɗa su wuri guda suke magana akan masu girma suke magana akan masu matsayi suke magana akan manyan mutane ko ta ɓangaren shugabanci a siyasance ko ta ɓangaren jagoranci a addini ko ta ɓangaren ilimi ko makamancin wannan kowa yana, yana yakan ambaci kalmomin yabo akan wanda yake so wanda yake goyon baya da wanda yake ganin girmansa amma akan manta akan gafala sau da yawa akan girma na ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine ya baiwa duk wani mai girma girman da yake ji da shi yau zancen da zamu yi zance ne akan jan hankalin musulmi ya rika jin girman Allah a duk lokacin da ya zauna a duk lokacin da yake tafe a duk lokacin da yake kwance a kishin gide duk lokacin da yake cikin aiki ko yana zaune baya komai to ya rika jujjuya a kwakwalwarsa yana tunanin girman Allah subhanahu wata'ala mutane da yawa ba sa fahimta ba sa sanin ba sa riskar irin abin da Allah yake da shi na girma wanda ya kai matuƙa sama da duk wani mai girma da kake tunani da kake tsoron ka saba masa da kake tsoron ka faɗi wani abu da zai iya ɓata tsakaninka da shi to ka rika tunanin Allah kuma da yafi kowa girma yaya girmansa yake a zuciyarka wanne irin matsayi yake da shi a cikin ƙwaƙwalwarka da tunaninka da zuciyarka mutane da yawa ba su san cewa wannan girma na Allah shi ne mafi cancantar a ambace shi shi ya fi cancantar a rika tuntuntuni a kansa ana tattaunawa shi ya fi cancantar alƙalu masu rubuta shi shi ya fi cancantar duk wani mai surutu ya yi magana a kansa ya ambata wa mutane girman Allah su ji shi ya ratsa jikinsu cewa daban yake da duk wani mai girma da kake tunani akan girmansa ko girma na matsayin duniya ko kuma girma na shugabanci a addini malami ne shi waliyin Allah ne shi mai siyasa ne shi shugaba ne a unguwa ko a gari kowanne irin girma ne da shi to ka rika tuna girman Allah subhanahu wata'ala ka san cewa shine ya bai wannan mai girma girma to kuma ka girmama Allah madaukaki sama da dukkan abu a cikin zuciyarka wannan girma na Allah da kuma jinsa a zuciya shine mafi daukakar abin da ya kamata ilimin dan adam ya kewaye da shi a ce ka san girman Allah in aka sa wani yayi magana akan girman Allah sai kaga ya dibibi ce ya rasa me zai faɗi amma in yana magana akan gwarzansa da gwaninsa sai kaga jikinsa na rawa har yana jin in an taba shi zai iya kisa saboda an taɓa masa wanda yake so to ina mai kishin girman Allah maɗaukaki ya yi magana a kan girman Allah wannan girma na Allah shi ne wajibin abin da ya wajaba a yaba a yaba wa Allah subhanahu wa ta'ala a ƙasƙanta a gabansa a yi iz'ani a jawo zuwa ga abin da ya jamu shi yasa dama ake cewa mumini abdun ne bawa ne shi zalil makaskanci kuma wanda in an ja shi dole ya jawo in Allah ya ja ka taho ka bi nan ga hanyar da za ta kai ka aljanna ko da daɗi a kai ko ba daɗi bi ta ka zama ka jawo zuwa ga dokokin Allah to a lokacin ka zama haƙiƙanin bawa na Allah to sai ka san girman wanda yake jan ka ɗin nan ka bar wani abu da kake so ka bar kallon wani babba da kake ganin girmansa ba ana nufin ka rena shi ba amma kuma girman Allah shi ne gaba da girman duk wanda kake ji da shi wanda za ka iya zuwa har ka kashe kanka a saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai girma girman da magana a kan girmansa magana sai daga bayinsa fakirai dangane da Ubangijinsu mawadashi magana sai daga bayinsa makaskanta zuwa ga Ubangijinsu wanda yake shine al'aziz mabuwayi, magana ce daga bayinsa miskinai, dangane da Ubangijinsu wanda yake shine aljabbar, mai sanya abu ya zama tilas a yadda yake so ya ganshi, kuma zance ne daga bayinsa ma'abuta ƙasƙanci, ma'abuta talauci, ma'abuta bukata, masu tsananin bukata zuwa ga Ubangijinsu. masu karaya zuwa ga Ubangijinsu, magana ce dangane da Ubangijinsu wannan wanda shi ne Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Me ka sani ya kai bawan Allah in an tambaye ka, me ake nufi da alhayyul qayyum? Allah shi ne alhayyu, rayayye ne shi, kuma alqayyumu shi ne mai tsayuwa da rayuwar kowa, in babu shi babu wani mai rayuwa. Rayuwar nan da muke yi mu ci mu sha har mu yi gyatsa mu saba masa ba dan rayuwarsa ba mu ba za mu rayu ba don haka shi ke tsaye da rayuwarmu da numfashinmu da matsayin da muke da shi da za mu yi kafafa da shi duk Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa muka same shi don haka shine alhayyu alqayyum zance daga bayin Allah zuwa ga Allah zance ne dangane da Allah wanda shine nurus samawati wal ardh kuma shi ne mahallicin komai da komai kuma shi mai iko ne akan komai kuma shi wakili ne akan kowanne abu Allah shi ne Allah wanda ya alamu ma ta hamilu kullu unsa yana sane da abinda duk wata mace mai ciki take ɗauke da shi ya san menene a ciki ya san za a haifa ko ba za a haifa ba in an haifa me za a haifa namiji ko mace in an haifi namiji ko mace me zai zama zai yi shekara nawa a rayuwa Allah ya sani zai zama kaza zai zama kaza zai auri wance zai haifi wane da wane da wance ita kuma za ta auri wane za ta haifi wance da wane ko kuma ba za ta haihu ba duk Allah ya san wannan zancen bayi dangane da Allah zance ne wanda yake magana akan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shine la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma Allah ya kira al'arshin sa ma tana da girma gashi shine al'azim kuma al'arshin sa ma tana da girma al'arshin Allah tafi kursiyun Allah Abdullahi ibn Mas'ud ya ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa kursiyu wadda Allah maɗauki ke bamu labari har muka sani a cikin ayatul kursi da muke cewa kursi kursi ɗin nan wani wuri ne da yake gaban al'arshi a ƙasan al'arshi girmansa kamar girman taro ne idan ka je hoshi a duniya ƙwayar kwabo ka je ho a duniya ya kake ganin girman wannan faɗin duniyar da muke ciki ai ba wani abu ba ne to haka kursiyu take to al'arshin Allah kuma ta fi kursiyun Allah nesa ba kusa ba. Abdullahi ibn Mas'udin a cikin wannan hadisi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari cewa an ba shi izini yayi magana akan mala'ika ɗaya daga cikin mala'ikun da suke rike da al'arshi yace tsakanin kafaɗarsa da kunnensa ya kai tafiya ta shekara ɗari biyar mala'ikan Allah girmansa kamar kai ne a ce tsakanin kunnenka da kafaɗarka ta kai tafiyar nisan tafiyar shekara ɗari biyar a kan raƙumi ana tafiya shekara ɗari biyar wannan shine tsakanin kafaɗarsa da kuma kunnensa wannan wane ne mala'ikan Allah ne wa ya halice shi Allah ne ya halice shi to ka duba girman Allah amma wannan girman ba ma suranta shi a zuciyar mu galibi musamman lokacin da za mu yi saɓan Allah musamman lokacin da muke faɗin abin da muka ga dama na girman kai da jiji da kai ba ma tuno wannan wanda zai maka wannan sammai da ƙasai ka duba sama yadda Allah ya yi ka duba ƙasa ka duba duwatsun garinku sun isa abin mamaki tun tashin ka haka ka gansu baka san ran da aka yi su ba ba ka da hannu a sanya su a inda suke ba ka da hannu akan yadda za ka iya cire su to wanda ya wannan ya kake mamakin kuma nasa girman ya za a ka saki jiki har ka kwantar da hankalinka kana saba masa har ya faɗi abu ka zo kana jin ba za ka ɗauki wannan abun ba in ana maka wa'azi da girmansa ko tsorata ba ka yi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kuma Allah wanda ya san alghaibi wa shahada duk abin da ya ɓoyu Allah ya san da shi da abin da ke zuciyata ni mai magana da abin da ke zuciyar masu sauraro abin da ke cikin zuciyar tsuntsu da kifi da duk wani ƙwaro duk irin abin da yake zagayawa a tunaninsa in mai tunani ne wanda ba shi da tunani kuma duk abin da yake yi na tasarrufi to duk Allah yana sane da shi Allah kuma ya san duk abin da yake bayyane ka buya ya sani ka bayyana ya sani ka kintsa ka kulla makirci duk Allah ya sani ba inda zaka kubce masa Allah kuma shine almaliku sarki mai iko kuma mamallaki kalmar malik ta kunshi abubuwa biyu da mallakar abin da sarauta a kansa duk wani iko da ɗan adam yake da shi a duniya sai dai ya zama sarautar ba mallakar ba Allah ko shi akwai sarautar kuma da mallaka komai nasa ne shine ma'anar almaliku yana da yana da damar yi abin da ya ga dama da shi shine alquddusu mai tsarki babu tawaya dangane da shi babu kaskanci tare da shi komai nasa da kamala shine assalam ya kubuta daga duk wata tawaya babu wani abu na nakasi tare da shi ba najasa ba kaskanci ba a cewa wani abu bai san shi ba in akwai gani a duniya to ganin Allah ya fi ganin kowa in akwai ilimi a gun ɗan adam to ilimin Allah ya fi na ɗan adam ilimin Allah ilimi ne da ya san baya ya san gaba ya san yanzu babu lokacin da iliminsa zai gushe ba irin ilimin ɗan adam ba ne jiya bai sani ba yau ya karatu yau ya sani gobe zai manta Allah baya mantuwa babu abin da yake manta shi don haka iliminsa kammalallen ilimi ne in ka kinsa yana sane ka yi sirri yana sane ka bayyana ma Allah yana sane kuma shine almu'min in an ce almu'min shine mai amintar da kowa shine mai kawo zaman lafiya karka nemi zaman lafiya a wurin wani ba shi ba shi ke sa ka cikin aminci kuma sannan shine almuhaimin mai iko mai zartar da abin da yake so komai ƙarƙashinsa yake ya yi haimana ya ɗora kansa da girmansa da ikonsa akan komai sai yadda yake so abu zai kasance sannan shine al'aziz ma'anar al'aziz shine gagare bajau babu wanda ya gagare shi babu wani mai ƙarfi da zai fi ƙarfinsa zai karya kowa in ya ga damar ya karya shi zai ƙarfafi wanda ya ga dama ya ƙarfafa shine aljabbar aljabbar kuma shine mai tilasta abu ya zama yadda yake so in yana so wane ya ɗaukaka to in duk duniya za ta taru ba za ta hana wanan nan ba duk abin da za a kulla sai ya ɗaukaka in yana so wane ya kaskanta in duk duniya za su taru akan kaskantar da wane to ba za su iya ba Allah maɗaukaki shine zai ɗaukaka shi kuma shine almutakabbir mai jin girma ya hana wani gi- jin girma amma shi mai jin girma ne shi ne mai jin girma kuma shi mai girman ne hakikatan subhanallahi amma yushrikun Allah shi ne alkhaliqu albari'u duk ma'anarsu ɗaya wannan shi ne mahalicci kuma albari'u wanda ya halicci abu daga babu kawai in ya ce abu ya kasance sai abu ya zama ba irinka ba ne sai ka tattaro wani abu in kana so kai kujera za a sassaƙo bishiya a yi katako a bar shi ya bushe ya zama katako a ɗauko ƙusa a haɗa wannan da wannan sannan a yi tebur a yi kujera sai a zauna Allah maɗaukaki in yana son abu ya zama kawai sai ya ce abu kaza ya zama sai abun ya zama kawai ka gan shi yadda yake so to yaushe Allah haka yake mala'ikansa in ya busa duniyan nan gaba ɗaya sai ta tashi duk mu halaka yaushe kake da ƙarfin da za a yi maka wa'azi akan Allah ka ji tsoronsa amma kana wani jiji da kai kana kau da kai kai sai rayuwa yadda kake so za ka yi ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah ka tuno kanka ma daga me aka yi ka daga me daga ƙasa Allah ya annabi Adam ya busa masa rai aka samu jini daga wulaƙantaccen ruwa kuma aka halicci dukkaninmu ruwa ne wulakantacce daga jikinka zai fita yana fita amma ka amma ka ji kana kyamarsa baka so ya taba ka to daga wannan fa aka halicce ka ina ka ga girman kai ina kafafa tare da kai don haka ka tuna Allah shine al-khaliqu al-bari al-musawwir shine mai suranta abu a cikin mahaifa ya sanya shi ya zama yadda yake so lahul asmaul husna Allah yana da sunaye mafi kyau ka roƙi Allah da sunayensa mafi kyawu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard ya kai bawan Allah in kai taurin kai ma ba za ka yi tasbihi ba to dukkan abin da ke cikin halittar sammai da ƙasa suna tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu a cikin ƙasa ko ƙwaro ne ko abin da maciji da ke yawo a cikin ƙasa ko abin da yake yawo a bayan ƙasa ko abin da ke yawo a saman ƙasa ko abin da ke cikin ruwa duk suna tasbihi ga Allah don haka in ka yi ta wurin kai ba kai tasbihi ba halittar Allah suna tasbihi in duk duniya za su kafirce wa Allah wannan kafircin ba zai rage mulkinsa komai ba to ashe tun da haka ne kuwa babu bukata kai kafirci ka amfani kanka ka gyara alaƙarka da Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah wa huwal azizul hakim Allah shine mabuwaye kuma shine gwani duk abin da yayi daidai ne ba a ci masa gyara qur'aninsa duk kammalalle ne annabinsa shine kammalallen mutum babu mutumin da ya kai shi a bi qur'ani ai koyi da kammalallen mutum shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka bari zuciyarka ta ɗauki wani ɗan adam ta girmama shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi ko ta ɗauki wani ɗan adam ta girmama shi ta bashi matsayin ubangiji subhanahu wata'ala Allah baya son wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك الله ككمسا من إلمي من أمفاني إلم دذي سام سنجر منك مجز أورنك مكياي دوكوتنك كما مبسارنك يا الله كتمكيمو كدومت دمو أكن تفركي مددشي har zuwa ƙarshen wannan rayuwa tamu ya Allah ka kintsa mana wannan al'umma tamu Allah ka ba ta saici Allah ka dawo da ita kan tafarki tafarkin da ka yadda da shi tafarkin da ka aiko manzanka da shi duk wani tafarkin da ba shi ba Allah ka kintsa mutane su gane shi su bar shi su dawo kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama Allah a bautawa Allah abu ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah kuma ka taimaki shugabanninmu akan da'a ga Allah da kuma ɗaukar dukkan mataki da zai sa a zauna lafiya ya ƴan uwa musulmi a ƙara ɗaukar mataki da kiyayewa akan abin da ya shafi tsoron Allah maɗaukaki da kuma nisantar abin da Allah baya so sannan kuma ya ƴan uwa mu amsa kiran abin da ake mana na wannan bala'i da wannan cuta da ta juyo take sake dawowa wannan cuta ta corona da kullum ana gaya mana kuma kullum muna ƙaryatawa dokoki suna zuwa har shugaban ƙasa ya sa doka wajibi ne kowa ya sanya wannan abu ya rufe hancinsa da bakinsa saboda alal aƙalla a takaita yaduwar wannan cuta a tsakaninmu wani zai ce ya yadda wani ya ce bai yadda ba alal aƙalla ko baka yadda ba ka kiyaye saboda wani kada ya kamu in kai kana so ka kamu Allah madauki muke roko kada kowa ya kamu Allah dakatar da wannan cuta ya nesanta mu da ita ya nesanta ta daga gare mu Allah subhanahu ta'ala dukkan cutuka ma Allah yayi mana su Allah kuma ya bamu damar daukar matakin da zamu nesanta daga kowace irin cuta Allah ya mana maganin bala'i da kowace irin annoba Allah ya tsare mu mazan mu da matan mu manyan mu da kananan mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum